da ayin da muka fito a baya Allah yana mana bayanin sallah a wurin yaƙi idan an fita yaƙi tsakanin musulunci da kafirci duk da cewa an tafi daga addinin Allah ne a ƙasil fi sabilillahi Allah ne ba da umarnin cewa a yi jihadi a fita yaƙi don daga addinin Allah amma duk da haka Allah bai yafa sallah ba a baya Allah ya ce wa idan rabbi idan kun tafiya a bayan kafa an taqasuru min as-salati Allah ya yarda ku rage sallah ya raka'a hudu ya dawo raka'a biyu shine kasur a wurin tafiya ko na yaƙi ko tafiya na neman abinci ko tafiya na zuwa neman ilimi ko tafiya na zuwa wani taron addini ko tafiya na zuwa neman neman halaliya ko tafiya na zuwa sulhu ko tafiya na neman aure in dai tafiya ne to ayar ƙwar'ani Allah ya halatta mu rage sallah mu yi ƙasaru amma a zaman gida ba zaman gida manzan Allah shi ne ya ba da daman a yi ƙasaru a zaman gida ta haka ayar ƙwar'ani ya nuna a wurin tafiya ne amma kuma hadisin manzan Allah ya tabbatar da cewa kana zaman gida ma a idan tafiya ya same ka koda ba na yaƙi ba ne ba shi nan da ya kawo cewa a in kun fita tafiya zuwa daga addinin Allah su yi kasar to ko tafiyan ba na yaƙi ba ne hadisin manzon Allah ya nuna kai kasar to Allah ke cewa in kibtum an yabtuna kuma allazina kafaru idan kuna jin tsoron kafirai za su iya samun ku da abin da ba daɗi za su iya cutar da ku Allah ya ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina domin kafirai sun kasance makiya ne a wurinku kuma kiyayyan ba su ɓoye shi ba tun musulmi ya san cewa kafiri baya san shi shi kafiri yana yana kallon ka yana da kallon ka ne ma yadda ya iya ne amma zai samu dama za ka sha mamaki za ta suke zubu janatan min dunikum la lakum kabaran wa kabalan wa duma anittu da haka wannan aya Allah ya ce wa idza kunta fihim ya rasulallah idan kuna cikin yaƙi kun tafi wurin yaƙi sai ka zamanto kana cikin waɗannan sahabbai da kuma lokacin sallah ya yi fa aqamta lahum as-salata to ka tsaya da sallan ko kai ka zama liman ko kuma ka sa wani ya jagoranci sallan fastakum ta'ifatun minhum ma'aka a samu wasu yanki daga cikin waɗannan sahabbai naka su tsaya tare da kai abin da ya faru an ji sallan azhar su kafare suna kallon musulmi suna sallah amma kuma Allah bai ba su ikon su tayar su nan su faɗo wa musulmi ba sai da bayan an gama sallah sai kafiran suka ce kai amma mun sake dama mun bar daman mu ina ma da lokacin da suke sallan nan mun gaba ɗaya mun yi kansu da za mu same su a ruwan sanyi to sai wani a cikin kafirai sai ce ku yi haƙuri akwai wani sallah yana zuwa sunansa la'asar idan ya zo sun fi son wannan sallan fiye da iyalansu fiye da dukiyarsu domin hadisi manzala ya ce da ka zo ka samu sallan la'asar an gama baka samu a jam'i ba to gwara ka dawo gida ka zo ka samu iyalanka da dukiyanka gaba ɗaya duka an halakar da su gaba ɗaya a lokacin da baka nan ya fi sauƙi a kan mutum ya bar la'asar ta wuce da haka a nan Allah ke faɗa wa manzon Allah a iza kun tafihim wa iza kun tafihim in kana cikin su ya rasulullahi to fa qamta lahum as-salata ka tsaye musu da sallah sannan fatakun ba'ifatun minhum ma'aka a samu wasu yanki daga ciki su tsaya tare da kai ɗaya yankin kuma su tsaya suna kara abokan gaba wato a rabu gida biyu duka wannan Allah ina karantar da duniya cewa ba littafin da ya kai alƙur'ani kullum shi ƙur'ani yana karantar da mu duniya yana karantar da mu lahira yana karantar da mu da yana karantar da mu yanzu kuma yana karantar da mu gaba yana karantar da mu jiya yana karantar da mu yau yana karantar da mu gobe kullum alqur'ani zaka samu yana nuna mana wayan zaman duniya zaka duk abin da wasu za su yi yau a duniya wurin iya yaƙi ko wurin dabarar yaƙi yadda ake yaƙi wallahi ba su kai alqur'ani ba kun ga dai gashi sahabban manzon Allah ne Allah yake koyar da su cewa idan za a yi yaƙi a rabu gida biyu ɗaya yankin ma'ana rabi su tsare abokan gaba rabi kuma su tsaya tare da manzon Allah ko kuma kwamandan yaƙi sai a raba gida biyu misali dubu hudu ne to dubu biyu su tsaya suna tsaron abokan gaba dubu biyu so su yi sahu a bayan liman idan liman misali sallar asubahi mai raka'a biyu to zai yi raka'a ɗaya da wannan yanki na farko idan ya yi fatiha ya yi sura ya yi ruku'u ya yi sujjada ya koma ya ɗago in ya tsaya sai ya yi shiru abin shi su waɗannan na bayan shi sai su karanta fatiha da kansu su yi sura su yi ruku'u su ɗago su yi sujjada su ɗago su koma su zauna su yi tahiya in su yi tahiya su yi sallama nan ne aka samu daman mamu ya riga liman sallama a sallah amma duk sallan da mamu ya riga liman sallama sallan shi ta ɓaci shi mamu duk sallan da mamu ya riga liman kabbaran farko niyya kenan ko me yake tunani kawai kafin liman ya yi niyya shi ya yi niyyarsa ya yi tambara ba shi da sallah haka nan idan ya riga liman sallama ba shi da sallah amma in kuna yi tare da misali ya riga liman ruku ko ya riga liman dagowa ko ya riga liman sujjada wanda yawanci yana faruwa ko za a ga masallaci ana sallah wani kafin liman ya kai da ruku'u shi ya riga ya je yana liman sai ka zo kafin liman ya ɗago shi ya riga ya ɗago liman sai ka zo wani da an ce sami Allah wa liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kafin liman ya je ƙasa shi ya riga ya tafi ko da yawa ana samun irin wannan to wannan ba komai sallah tana nan amma manzo Allah ya ce ina zuwa mai riga liman ruku'u ko mai riga liman sujjada ko mai riga liman dagowa daga ruku'u ko mai riga liman dagowa daga sajada ina ji miji tsoron in kiyama ta yi kar Allah ya juya fuskar sa ya zama fuskar jaki ka ba kyau ka ringa riga liman ruku'u ka ringa riga liman dagowa ka ringa riga liman sajada ka ringa riga shi dagowa ba hadisi annabi ya ce inna ma ju'ila al-imam liyaqtadi bi ana sa liman ne domin ayi koyi da shi daka malamai suka ce a cikin sallah akwai wan liman akwai abokin liman akwai kanin liman wan liman ba shi da sallah abokin liman yana da sallah amma ladansa tauyayye ne kanin liman kuma shi ne mai sallah na cikakken lada waye wan liman kafin liman ya yi shi yayi kafin liman ya yi shi yayi in ruku'u ne ya riga liman in dagowa ne ma ya riga liman to shi yasa ake so idan ana sallah ka ringa natsuwa ka ringa duba limamin ka yayi kafin ka yi tukuna amma idan kana riga liman komai har wurin niyya har wurin sallama haka da sallah amma idan kuna daidai da liman tare kuke ruku'u tare kuke dagowa yawancin sallan mu haka ne yanzu wani baya jiran liman kawai shi kawai zai ta bashi ne kawai sai kawai wannan shine abokin liman yana da sallah amma ladansa a rage yake kanin liman shine sai liman yayi zai yi sai ya dago zai dago wannan shine cikakken mai bin umarnin manzon Allah inna ma ju'ila al-imamu liyaqtadi bi inji manzon Allah don haka manzon Allah ce yana zuwa mai riga liman sujjada ko ruku'u ko dagowa yana da miji tsoron in kiyama ta yi kar a juya shi ya koma ya zama tsoron jaki Allah ya kiyaye to da haka anan ne kadai aka samu liman yana tsaye mamu su ci ko sallar su raka'a ɗaya da ya rage na asuba shi yana tsaye raka'a shi ɗaya ne in suka ci ko su yi tahiya su yi sallama a nan ne idan ma mu ya riga liman sallama sallar su lafiya kalau amma in ba irin wannan sallar ba in ka riga liman sallama a sallah ba ka da sallah to sannan in sun sallama sai su tashi kuma da makamansu a hannu su je kuma su karɓi wa'ancan da suke tsaron kafirai su kuma waɗancan sai su zo in suka zo sai kuma su yi niyya in suka yi niyya suka yi kambara liman kuma sai ya buɗe karatu ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku'u ya ɗago ya je sujjada ya dawo ya zauna ya koma sujjada ya dawo ya zauna ya yi tahiya in ya yi tahiya sai shi ma ya yi sallama kaga raka'an shi nawa raka'an sa biyu ya yi ɗaya da waɗancan ya miƙe ya tsaya suka shigo da kansu sannan suka yi sallama suka tafi suka haɗu su wa'ancan su kuma wa'annan suka zo ya cika raka a ɗayansa da ya rage da su to idan liman ya yi sallama su wa'annan na biyun sai kuma su miƙe su kawo ragowar raka a ɗaya da ya rage nasu su ma su yi tahiya su yi sallama sannan gaba ɗaya kuma a je a haɗu kuma a fuskanci abokan gaba idan sallan asubahi ne amma idan azhar ne ko la'asar ko magariba ko isha'i idan a wurin tafiya ne azad da la'asar da isha'i zai yi raka'a ɗaɗɗe ne da su kamar da ya yi na asuba ɗin nan in a wurin tafiya ne amma idan a zaman gida ne zai yi raka'a biyu da yanki na farko in yi raka'a biyu ya yi tafiya sai ya zauna bisa zaman tafiya sai su miƙe ciko raka'a biyu da ya rage su yi tahiya su yi sallama sannan su tafi su karɓi waɗancan su kuma in sun zo su kuma in suka zo suka zo suka samu liman to liman sai ya miƙe sai kuma su yi niyya su bi shi ya ƙaro raka'a biyu shi da ya rage sannan idan ya yi tahiya ya yi sallama su kuma su ciko raka'a biyun su su ma su yi tahiya su yi sallama sannan a je a fuskanci abokan gaba. in a sallan magariba ne ko a wurin tafiya ne ko a zaman gida ne dama shi magariba ba a kasar shi ko a zaman gida ko a wurin tafiya sunan magariba ma salatul hajar liman zai raka'a biyu da yankin farko sannan ya yi raka'a ɗaya da yankin ƙarshe da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya duka wannan ana ana sanar da mu ne mu al'umman manzon Allah sallah ba abun wasa bane al-musalli yunaji rabbahu kuma qur'ani inda Allah ya magana a cikin qur'ani kan maganar sallah as-sala as-sala as-sala sai da yazo wurin 86 a cikin al-qur'ani da haka ko kana da lafiya ko ba ka da lafiya ko kana zaman lafiya ko ba zaman lafiya Allah bai yadda a ba sallah to da haka a wannan aya Allah ke bayyana mana hukuncin sallah a wurin yaki وإذا كنت فيهم يا رسول الله إذا كان من توكنا تكن وإن الجماعة ناك فهبلك لوكة صلى يي فأقمت لهم الصلاة توكت أي ربك دا صلى معنى أربك دا جوك وإن الله يفعل فانتكم ضائفة منهم معك yanki ɗaya daga cikinsu su tsaya tare da kai wal yahuzu aslihatahum amma su riki su ɗauki makamansu kar su bar makami duk da yake ana sallah ne su zama cikin shiri su zama on target saboda ko da za a yi yunƙuri suna dama suna on target ne dama dama sallan nan an ce ko kana kallon gabas ko kana kallon yamma ko kana kana kana tafiya ne ko kana tsaye ne kar ka bar sallah kai ne mai fara kai ake fara to ya zama dai kana sallan ana tsara kana kariya kana Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu kana kan kan rabbana wa lakal hamdu kana tsara Allah bai yadda ka bar sallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah ko jama'a musulmi ku duba yadda muke a yau yanzu musulmi nawa ne suke kula da sallah musulmi nawa ne suke wasa da sallah wani yana zaune yana kallon talabijin ne ko yana browsing da waya ne ko kuma a ana hira ne a gindin bishiya ko wani dandalin hira ko kuma a'a ana wani harka ne na kuɗi musamman idan ana hakan kuɗi sai ga wallahi tallahi mai zuwa ya sallah sai wani da wani musamman maganar da muka yi jiya musamman yaran mu samari kan maganar kallo suna wasa da addini mu duba jama'a inda dai akwai inda ya kamata Allah ya yi sauki ya ce sallah ma a batta gaba daya shine wurin yaki da kuma yayin da mutum ya zamanto ba shi da lafiya amma mu duba wannan hali ana cikin wannan gumurzu ana cikin wannan karawa amma Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakun qa'ifatun minhum ma'aka wa liya'khudhu aslihatahum su rike makami ana sallan amma ga bindiga a hannu in zamanin da ya kibiya ko mashi ko takobi ko to zamanin yanzu ba irin wannan yakin bane yanzu bindigogi ne yanzu nan ko ko kuma irin manya manyan irin bindigan nan mai mai fasa jirgin sama ko mai fasa gida to a rike a hannu duka wannan Allah ina gaya mana ne kar mu mance innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kafirai makiya ne a gare ku kuma kiyayyan a fili da koye ba fal yakunu min wara'ikum bo fa idan ka dukan idan suka yi sujjada su wayannan na na wurin liman kenan idan sun yi sallah su cika sallar su fal yakunu min wara'ikum ne ayatul ukhra ko to ɗayan kuma sai ta zo ko lam yusallu wajen da ba su yi sallan ba sai su amsu waɗannan falusallu ma'aka yi sulan tare da kai ya rasu lallai wani ya kuzu hidrahum sannan su riƙi kariya kullum ana so musulmi karka zama cikin cikin wato cikin cikin kasala cikin zama sagada kullum ka zama cikin kariya ana so kar a nemi mafakami a jikinka a rafa sunna ne riƙe wuƙa ko ɗan ƙaramin makami haka ya zama ina tare da kai saboda ɓacin rana amma duka wannan lokacin da ake cikin yaƙuƙuwa ne na addini amma sai mu ce yanzu abin da sauƙi ko tun da yanzu akwai alƙawarin zaman lafiya akwai sulhu in dai ba ta ɓaci ba to amma dai in babu a cikin ka to kar a rasa a gida kun ga yanzu a cikin ƙabilun Najeriya wane ne suke riko da wannan sunna za ka same ka kullum da wuƙa tare da su ko a nan cinya ko a ƙasar ƙafanan sun sa su ake samu su da wannan fulani a a ba faɗi gaskiya ba wannan gari gari ne mala zai yi wahala ka samu wa gari ka same shi ba shi tare da wannan sunna da Allah ya faɗa ina da wahala shi ya fulata ni sanda ne ai sanda ne kawai don cin zani kawai an fahimta haka ne ko fulani kana magana ya faɗa maka yanzu nan amma dai ana so dai kar musulmi ya zama ya zama cikin sagaga kaji Allah ya ce wal yakhudhu min hidrahum wa aslihatahum to riki kariya ka zama cikin shiri amma yanzu a zarta kai ci abin lalaci in ka zo gidajen kaza idan ya kasa ko rago ko akuya sai ga ana neman wukan yankawa ma babu saboda lalaci kuma Allah ba zai yi magana ya zama a banza ba ana so sun lalaci dan adda din nan dan wuka dan takobi dan kuma shi bindigan ma a nemi inda za a ɓoye ajiye domin akwai ɓacin rana amma ba Allah yana faɗa mana dan mai faɗa mana ba a'a don mu kare kan ne ku zo hijrakum ku zo hijrakum ku riƙi kariya har ku zama tagada in ji Allah yanzu ajiye wuka ko ma ba yaƙi ajiye wuka bai da amfani a gida ina da amfani kai ajiye bindiga ma ina da amfani ko ai ko barayi ne suka kawo maka fara gidanka ko suka ji kawo ta ta ta su gudu sun san cewa gidan nan akwai wuta ba za su tsaya ba amma idan babu haka za a zo a maka yankan rago amma iyalanka yankan rago a maka abin da aka ga dama amma idan kana da kariya ko adda ne in ka ji motsi motsi a waje to ka ɗauki addan ka ɗan ja shi a ƙasa ka yi karrrr za su gudu haka ne ko ɗan uwa in ma ba adda ko wuka ne ko biki kuma gaba ka haka ba ga sun gudu amma haka muke zaune kara zube ba wuka ba adda ba takobi ba komai kun ji Allah ce wal ya'khudhu bidrahum wa aslihatahum musulmi su riki kariya su riki makami Allah ce wa ne allazina kafaru waɗanda suka kafirce wa Allah yadda sun yi buri lau ta gafu nuna a ne an asli a takun ina ma da kun rafkana kun gafa daga barin makamanku wa amci a cikin da kayanku na yaƙi irin kayan abinci ko kayan abin sha da sauran abubuwan da mayaƙa suka riƙe yanzu sai ji ba ina da yaƙi ba akwai jaket da ake sakawa ba bayan bindiga a akwai wani jakar da ake saka musu ko akwai kayayyaki na yaƙuƙuwa akwai abin yanke zare ko akwai abin abin mai tsini saboda huda wani abin ina buƙata a huda ko akwai kuma abubuwa iri iri da wanda idan an faɗa wani hatsari za a ɗauki abin a kwance wannan hatsarin ba wai bindiga ne kaɗai shine dabaran yaƙi ba akwai dabaru iri iri iri iri su ne amfi'a kayayyakinku na yaƙi wannan aya ta sauka da Allah ya ce allazina kafaru wadda wanda suka kafirce sun yi suna buri wato wata rana manzon Allah da kansa ya fita wani yaƙi da ake ce yaƙin bani muharib da bani anmar an tafi yaƙin an dawo ana dawowa sai aka sauka a wani fadama haka annabi ya da bayan an sauka sai sahabbai kowa yana neman ɗan inuwa inda zai ɗan fake lokacin akwai ɗan rana rana haka to manzo Allah sai ya hangi wata wata babban bishiya amma akwai inuwa sai manzo Allah ya tafi gindin bishiyar sai ya zauna sahabbai kowa ya nema inda ya ga zai masa ya kama ya zauna to can an jima sai aka so mai yayyafi to manzo Allah sai ya tashi ya biya biyan bukata to sai ya dan yi nisa da sahabbansa to bayan ya shiga daji ya gama biyan bukata kafin ya dawo ana yayyafi ne ruwa na sauka sai ya samu ruwa ya kawo ya tsare tsakanin shi da sahabbansa sai annabi ya nemi wani gindin bishiya sai ya zauna sai ce takobinsa sai ya rataye sai ya zauna a gindin bishiya sai ya rufe ido kamar yana bacci amma ana so a tabbatar da wani sunna ne dan shi manzo Allah yace yanamu ainaya amma wala tanamu qalbi ba yace ido na tana yin bacci amma zuciyata ba ta bacci za ga annabi ya rufe ido kaman yana bacci ba bacci yake yi domin shi manzo Allah yana kallon baya yadda yake kallon gaba baya waiwaye in za a yi sallah da sahabbai yana gaba sai ku ji kai wani ka gyara kai kai waje ka shigo ciki kada kai kuma wani kai waje ko ba baya ba tare da ya waiwaye ba saboda yana kallon baya yadda yake kallon gaba kuma yana zaune a Madina yana kallon abin da ke faruwa a lahira yana kallon abin da ke faruwa a duniya yana kallon abin da ke faruwa a al'arshi ga shi a cikin sahabbansa yana zaune a madina wata rana jibrilu ya sauka wurin shi sai annabi kace jibrilu wai sakon nan daga ina kake zuwa da shi ne yace wani daki ne a nan sama ana cin shi baitul izza nan ne nake karbowa in kawo sai ce jibrilu ka taba shiga dakin yace ban taba shiga ba to kana so ka shiga yace ina son in shiga mana to in ka je wurin makullin ɗakin mabuɗin ɗakin shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ka faɗa ɗakin zai buɗe to da yake mala'ika ne ya fi zuciya sauri kafin ka ce ne ya koma annabi na zaune a cikin sahabbai suna hira da ya faɗi wannan kalma kofar ta buɗe da ya shiga ɗakin yana tsammanin zai ga wani abu ne ko kujeru ko zai ga wani abu ne a cikin ɗakin sai ya gaba kowa a ɗakin sai manzan Allah. A'a, ba yanzu na bashi a ƙasa ba, nan da nan ya dawo Madina ya samu annaba suke sahabbai. Ya koma ya same shi a can, ya dawo ya gan shi a nan, ya koma ya same shi. Sai ya gane a ce manzan Allah ifa ba kusa minka ilaika ne. Saƙon ma daga annabi ne zuwa ga annabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Don komai kake nima wurin Allah sai ka haɗa da manzan Allah. in kana neman Allah ya yarda da kai ne Allahu wa rasuluhu a haƙuhu an yarduhu ba yarduhu ma ba in kana neman yardan Allah ne in annabi ya yarda da kai Allah ya yarda da kai in kana neman Allah ya ma gafara ne ka yi laifi wala wannahum izzalamu anfusahum mai Allah ya ce ya'uka in suka zo wurin ka ya rasulullah suka nemi gafaran Allah ka sa baki a cikin neman gafaran zaka samu Allah mai gafara mai jin kai annabi Muhammad ke dan haka komai na Allah ya miƙa wa manzon Allah dan haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan yana bayyana mana wato sallah ba a bar wasa bane jama'a mu kula da sallah mu kula da sallah to bayan bayan ya kwanta haka yayi kaman ya rufe ido yana bacci sai ga wani kafiri kuma shi gauraku yana kan dutse dama sun sun buye ne sai ce mutanensa Allah ya kama Muhammadu yau yau Muhammadu ya shiga hannuna ga shi can ya keɓance ga jama'an shi can nesa kuma ga ruwa ya tsare bari mu ga zamu da Muhammadu sai ya gangaro ya gangaro ya zo har gindin bishiyar amma manzo Allah bai tsada ido ba kuma ya san ya zo sallallahu alaihi wa sallam sai ya sa hannu sai ya ɗauki takobin manzon Allah sai ya zara takobin sai ya taɓa manzon Allah ya ce Muhammad sai annabi ya ɗaga ido sai ya raga shi da takobinsa a hannu yana kallon manzon Allah sai ya ce da manzon Allah man yamna aka minni ya Muhammad ya Muhammadu yau waye zai hana in kashe ka yau Muhammadu fa qala Allah sai manzo Allah ya ce masa Allah sai ce to shikenan Allah ya zo ya tsare ka sai ko idan faro annabi takobi yana zuwa sai ya tuntube ya cire takobin ta fada ƙasa manzo Allah ya yi ka takobin sai ce to kai kuma ka shirya ni ka ga wanda ya kare ni kai kuma wa zai kare ka yace wallahi muhammadu bawu wallahi muhammadu bawu yace to ka musulunta ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka yarda cewa ni dinnan manzon Allah ne sai yace a wannan kan ba zai yiwu ba sai dai amma zan maka alƙawari ba zan ƙara taimaka ma wani akan ka ba kuma zan ƙara neman yaƙanka ba to amma da yake annabi annabin rahama ne yanzu mu duba annabi nuhu lokacin da Allah ya ce masa ya nuhu lan yu'mina min qaumika illa man adamana oh Allah sai nuhu cikin mutanen ka ba wanda zai ƙara imani daga yanzu don a lokacin annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana kira mutane zuwa imani da Allah amma wanda suka yi imani kwata kwata a duniya gaba ɗaya mutum tamanin maza arba'in mata arba'in sai 'ya'yansa guda uku da matansu sai ba sassa guda ɗaya nawa kenan guda tamanin da bakwai su kaɗai suka yi imani da annabi nuhu amma annabi nuhu ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi amma Allah ce nuhu bayan waɗannan jama'a nasa ba mai ƙara imani annabi nuhu da ya ji wannan ce rabbi la tazar alal ardi bil kafirin mai dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar ya Allah tunda ka ce ba wanda zai ƙara imani ya Allah kowa ma kar a bashi a gama da kowa to shine aka yi ruwan tufana ba mutum ba ba dabba ba ba tsuntsu ba hatta tsutsotsi hatta kwari ba wanda ya tsira amma shugaban mu annabi Muhammadu lokacin da yayi yayi yayi yanke kauna da Makka lokacin annabta na shekara biyar shekaran da babbansa abi dalib mahaifin sai da aliyar wanda a lokacin shi ne kamar garkuwar manzon Allah baya yadda a taba annabi bai yadda sannan kuma a shekaran uwar gidansa sayyida khadija ummul batul ya kuma sayyida fadima ta rasu wanda ita sayyida khadija ita ce farkon imani lokacin da ya ga jibril a cikin kogon nan ya sauko ina zammiluni zammiluni ya imauce saboda ya ga jibrilu a suran mala'ikantaka kuma da irin wannan jiki namu to ya zo a rikice ta lullube shi tana cewa karka damu ya muhammadu la yuzika allahu abadan go allah ba zai kunyi saka ba wani ba zai kunyi saka har abada ya muhammadu to abin da zai faru da tarihin da tsawo zo har aka samu hankalin manzo Allah ya kwanta to ita wannan Khadija ta mallaka wa annabi dukiyanta ta komai ta ba manzon Allah to shi yasa har annabi ya bar duniya duk ƙarshen wata sai ya sayi dabba ya yanka naman ya raba wa ƙawayen Khadija har wata rana sai da Aisha ta nuna kishi tana ce haba ta mutu ma har yanzu maganan Khadija Khadija dan da nan sai fuskar manzon Allah ya canja yace mata Aisha ki sani Khadija ta gaskata ni lokacin da kowa ya ƙaryata ni ta taimake ni lokacin da kowa ya guje ni ta miƙa min dukiyarta lokacin da kowa ya hana ni nashi ta kusance ni lokacin da kowa ya nisance ni da haka ba zan manta da hadiza a rayuwana ba har abada kuma saboda matsayinta ne ma Allah ya hana manzon Allah aure har sai bayan rayuwarta bayan ta ne tukun manzon Allah ya sauran awarekin da yayi da haka sai da Khadija a ta taimaki manzon Allah lokacin da kowa ya kishi shi lokacin da kowa ya nisanci manzon Allah lokacin ta ɗauki dukiyanta gaba ɗaya ta fawwala wa manzon Allah to ta koma ga Allah a wannan shekara sai ana kiran shekaran amal huzuni shekaran bakin ciki to a lokacin ne koyawa suka fito wa manzon Allah gadan gada kafin idan Allah ya maka baiwa a gari ana samun mafi yawanci Allah sai maka wani kariya sai baka wani babba wanda zai zama ana jin tsoron tsoron shi wurin a taɓa ka ana samun haka ko idan ɗa ne in Allah yana so ya yi ƙarfi sai a bar uba su kuna sai ɗan ya yi ƙarfi kowa zai taɓa shi zai ga ga uban na nan in kuma an ɗauke uba to a cikin dangi sai a ɗaga wani babba wanda zai zama duk gari ana ana jin tsoron shi a taɓa ka zai zama kamar garkuwa a wurinka to su mutanen maka ganin cewa abi dalib ya rasu a sai da ta rasu sai suka fito ga dangada sai maka yi ma manzon Allah zafi to manzon Allah ya bar maka ya tafi da'if ya gani ko a can zai samu dan sauki to anan da yaje ya kira ku zuwa ga addini sai ya gamu da abin da a maka ma ba a masa ba suka saka yara suka jajjefe shi har suka karya masa haƙorin fiƙa na gaba ɗin nan jinin sa ya zuba jini ya zuba a rigan manzon Allah suka sa karnuka su kuma manzon Allah ko waran kare amma karnukan ba su iya ba saboda annabin Allah ne kullu shay'in ya'lamu anni rasulullahi wa illa fatajin wa ibn bani adam to bayan manzon Allah ya fito bayan kaifa ya zauna a bakin wani gona haka duk da ke jini to akwai wani mai aiki a gona wani yaro yaron garin Nainawa shi ba balarabe bane sai ya hangi manzon Allah a zaune sai ya zo inda manzon Allah yake ya kawo masa abun lambu na gona haka annabi ya ɗauka yana ce suna hira sai ya ji irin maganganun manzon Allah ina nuna annabin Allah ne sai ke ce kai kuwa bawan Allah magananka yana mun kama da maganan ɗan uwanka annabi Yunus mutumin ni mutumin nainawa ne annabi Yunus kuma an nainawa ne to ba a gushe ba dai shi wannan mutumi sai da ya musulunta a hannun manzon Allah to suna cikin haka sai ga mala'ika Jibril da wani mala'ika Allah ya ce jibril ya ce yana gaida manzon Allah ya ce Allah ya ce bayan gaisuwa ya ce ga wannan mala'ika in zo da shi duwatsun duniya gaba ɗaya suna hannunsa ne duk abin da ka ce ya yi wa waɗannan mutane zai muku sai mala'ika ya ce ya muhammadu wani dutse ne kake so in ɗauka in lafta kan waɗannan mutane sai ce da sai ce mala'ikan a'a Allahumma ahadi qaumi فإنهم لا يعلمون yace Allah ka shirye mutane na ba san ni bane kun ga bambancin manzon Allah da sauran annabawa kenan kun ga sai annabi Nuhu da aka ce masa ba mai ƙara imani ne yace yace duwa zama da su amma shi manzon Allah ba shi yace Allah ya shirye su kuma a maganar yanzu da take muku magana a yanzu ɗa'ifa gaba ɗaya filar ɗa'ifa ba a samun kafiri duk mutanen garin musulmai ne kuma a cikin saudi arabia ba garin da yake da ni'ima da sanyi mai lafiya da 'ya'yan lambu da 'ya'yan amfanin gona na gina jiki kamar ɗa'if ya fi kowane gari ni'ima saboda albarkan addu'an manzon Allah to ana samu a cikin mutane mago ana samun wanda in ka an bata mishi rai ko an dake shi ko an mishi wani abin zai samu dama misali kamar mutum ne ya zo ya same ka yin laushe ka faffafa maka baki sai kwamishinan 'yan sanda ya turo irin masu jan hulan nan da bindigogi ya ce duk abin da ka ce amma wanda ya maka wannan abin su yi mishi me za ka ce za ka ce ku koma ku ce kwamishina na gode allah ya shigi wannan wannan mutumi za ka faɗa haka a za ka ce a ce dukan shi ne ko ko a je a rufe shi sai lokacin da ka wuce da ka shi manzo Allah a kowane lokaci wa kana bil mu'minina rahima ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum ya Allah ya ce gaba bil mu'minina ra'ufur rahim manzo Allah mai tausayi ne manzo Allah mai jinkai ne da haka inda kai ne mutum ya zo kanka ya cire bindigan da yake jikinka ya yi kucin ɗin bindigan lalle zai kashe ka ne sai bindigan ya tashi garin ya gyara bindigan sai ta faɗi a ƙasa sai kai ta ɗauka kuma ka tabbata akwai alsashi a ciki me za ka yi eh za ka ɗaga shi to bambancin manzon Allah da kowa ke shi yayin da abin fushi ya taso shi kuma a lokacin yake ƙara hakuri akwai ranar da wani bayahude yana bin manzon Allah baki ya karɓi hatsi wato mudu arba'in a wurin bayahuda to sai suka yi alƙawari zai ba shi wannan wannan hatsi ran nan ya zo wucewa sai ya hangi manzon Allah a cikin sahabbai sai ko ya zo kan kan manzon Allah ya kamo wuyan rigan annabi ya shaƙo annabi ka biya ni ka biya ni bashi na ku tsaitawa kuna da taurin bashi a cikin sahabbai to ka san kuma a wurin akwai irin su Umaru ai ka san mutumin nan bai ta sa gaba sai bi Umar yayi kukan kura mala yayi kan mutumin nan ya turmuje shi ya shaƙe shi annabi ya ce Umaru sake shi in faɗa za ka yi ni ya kamata ka man faɗa ka ce in biya shi bashi shi nasiha ya kamata ka mishi shi da ake ike bin bashi kuma kana dukan shi a'a ai laifi ni ne mai laifi in ji manzon Allah annabi baya laifi amma ina nuna mana makarimul akhlaq ina nuna mana kyawawan ɗabi'o'i abin da ya kamata mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma da Allah zai faɗi ɗabi'a manzon Allah ba sai da yayin rantsuwa ko نون والقلم وما يسطرون ليس ما أنت بنعمة ربك بمجنون ليس لغباء وإنك لعلى خلق عظيم النبي أنا كان نبي أن يرمع مازال أنا كان نبي أن كرمت duk da kake kin manzon Allah in zaka zo ka zauna da annabi awa ɗaya yayi yawa dole sai ka so manzon Allah domin shi bashariyan annabi duk abin da yayi karo da shi na ira gyara abu an yi wata mata mara kunya a madina mara kunya ne kowa yana tsoronta tsoron nan ana zaune a ƙofa ƙofan gida tare da manzon Allah an kawo annabi kilishi yana ci sai ga ta bullo sai sahabbai kowa ce ga matan nan tana zuwa ba annabi ya daga ido haka ya kalle ganin shi bai kallo haka a'a ta gefe yake kallo ya daga ido ce kuma ta zo ta zo ta tsaya akan manzon Allah ta tsallaka sahabbai ta ce Muhammad ya haka ya kalle ta kamar naman shi sai sa hannu hamidun mahamudu harshen haƙuri fa asali alaihi bil fasa'i wa bil haya wa bil sabr yawm al ba'th in kunta musliya sai yanko nama yace gashi yace ba wannan nake so ba na bakin ka nake so ka ji mara kunya sabai ko ya shi to ko zaka miƙe ma zai hana ka to kuma annabi yace bari kai saka yi sai annabi ya ciro na bakin sai ya miƙa ta ce ka samun da hannunka a bakina la ilaha illallah annabin rahama wannan yace wuta ya kama ta a lokacin tun daga lahiran zai zo kama ta amma annabi ya saka mata a baki tana taunawa tana haɗuwa da yawun mai daraja ne mai mataba a wurin Allah sai ta ta zuba a kafa ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sai bi mace tun daga ranar matar nan ba ta ƙara ƙara kai ta kalli wani ba har ta koma ga Allah saboda kunya saboda me yawon manzon Allah ya haɗu da yawonta to shi manzon Allah duk yayin da ya haɗu da wani abu naka ko wani rashin kirki zai zama mai kirki don haka kun ga annabi nuhu ya ce a halaka mutane gaba ɗaya ko amma shi sai ce Allahumma ahadi qawma innahum la ya'lamun don haka mu dawo kan maganar mutum da bindiga zai kashe ka yayi kukin kuma ya danna kunaman taƙi tashi ne bindigar sai kubce a hannun shi kai karin guma habawa ai sai dai a ji labari ko amma manzo Allah sai ce to kai ka cewa zai kare ni ka ga wanda ya kare ni shine Allah to kai kuma yanzu ka shirya wa zai kare ka yace wallahi babu ya Muhammadu za ka yi imani ka yadda ni manzon Allah ne ka yi imani da Allah yace eh to wannan ne zai bazan yi ba amma zan maka alƙawari ba zan yaƙe ka ba ba kuma zan taimaka ma wanda zai yaƙe ka ba annabi yace tafi abinka sallallahu alaihi wa sallam da haka shi ma wancan ba yahude da annabi ya ce umaru ni ya kamata ka ba faɗa an za ka yi faɗa ba wannan mutum ba sai annabi ya ce to kai kuma ba yahude ina ce alƙawarin mu saura kwana uku yau ya cika to ka bari ya cika ne ban biya ka ba za ka zo ka yi faɗa sai ba yahude jikin shi ya sanyi sai annabi ce to ina umar ka nemo hatsi kwano arba'in ka ba wannan mutumin saboda tsoron da ka ba shi ka tsorata shi to ka ba su kwano arba'in na hatsi sannan annabi ya sa aka kawo hatsin da ya karɓa aka bai wa wannan mutum ai a tace a wurin wannan bai hulu ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da haka anan Allah yake cewa manzon Allah allazina kafaru wanda suka kafirce fa wanda ko suna sun yi burin law tarahuluna anas alifikum anas alifikum wa amtu atikum ina da kun rabkana za ku zama kun kun shagala ku mance da makamanku da kayanku na yaƙi fayaniluna alaikum mailatan wahida su faɗo muku faɗowa ɗaya wato su muku tumbe su afko muku su murƙushe ku shi kullum kafiri ina neman yadda zai gaba da musulmi ne in kun duba rayuwar duniya kullum haka ne ba in ga kafiri yana kallon ka shi yana kallon ka ne kawai Allah ne kawai yake tsare musulunci yake tsare musulmai na duniya gaba ɗaya idan kun duba a kowane lokaci su waɗannan kafirai tunaninsu yadda za a yi abu kusa musulunci kullum idan an wannan dabara bai yi ba za a canja a canja wannan dabara yanzu duk wannan kuke gani abin hannun nan duka ina daga cikin makircin su ba yadda za a yi a rubuza a ɓata tarbiyyar musulunci a turawa 'ya'yan musulmi ɗabi'o'i da al'adoji irin na yahudanci na fasikanci da shaidana da tsaraici in kun duba cikin waya in mana shi ne a cikin waya amma Allah da iko kuma sai Allah sai canja abin sai kuma gashi abin ya zama shi ne yake watsa musulunci a duniya yanzu gashi muna karatun go yanzu duk duniya kowa yana kallo da kuma wannan abin na hannun ne gashi an yi ne don a kassara musulunci amma kuma sai Allah sai ya canja abin kuma ya koma ya zama taimakon musulunci ya zama dubu jirgin sama sun yi da musulunci ne amma da Allah an gama je aikin hajji mai muke zuwa a jirgin sama idan mun dubi a fankocin da suka yi nan sun yi da musulunci ne amma ga shi ana saya a sa a masallaci ko ga shi nan yana ina ba mu iska ko idan mun dubi lastika duk abin da ka duba za a ga ba suna yi da musulunci bane amma abin sai ya koma ya zama taimako ga musulunci da haka Allah ya ce ولا جناح عليكم باب لفي أجريكم يا كو الأمم النبي محمد إن كان بكم عذا من مقر إذن يا كفن تتعرض لكو أقوان السوتا نروان ثمن أو كنتم مرضى كما آه باخذ العافية با لفي أجريكم أن تبعوا أسلحتكم وأدي مكامنكم يا باب لفي أما فقركم أنت خذوا ميتي خذوا هجركم كل كاريا kada musulmi ka zauna kara zube kar ku zauna kara zube a nemi hukannin ka kaza a rasa wanda kuma yawanci a cikin muke fito don sai kaza a gida kaza zai mutu ko rago ko tinkiya ko akuya ko saniya ina so ya kasa sai ana gudu neman aguma ala ku je gidan wani ko akwai da ka wannan lalacewa yayi lalacewa ya kamata yan uwa musulmi mu zama cikin kariya mu zama cikin shiri wannan umarni ne daga wurin Allah kuzu idrakum kamar da na faɗa a baya ba maganar son kai ba a ƙabilun Najeriya ba wanda suke rike da wannan sunna kullum zaka same su da shiri sai bare bare sai dama dama bayan su kuma sai wa'annan yaran fulani ko su kuma sanda ne kawai su sanda ne na zalunci yanzu nan kan saniya ka ya haura ga maka sanda ha kawai akan saniya haka ne ko ba haka ba ya kada kallo na to Allah ya mana kariya Allah ya tsare mu inna Allah lalle ku sani cewa shi Allah a adda ya tanadi azaban muhinan azaba ta wulakanci jirke da wa kafirai Allah ya kiyaye
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا كرمك الله.
الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم na'am فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت لكتاب موقوتا فالله يتي فإذا قضيتم الصلاة إذا كن قاري صلى كن قم صلى أو رجاك فاذكروا الله وهو وهو ذكر الله domin idan ana yaƙi ana zikiri zikirin nan yana tsoratar da kafirai suna jin shi kamar ruwan kibiya ne a jikinsu kamar yadda manzo Allah yake cewa idan gobara ya tashi kuma gobara ya kama ku ringa zikiri ku ringa ambaton Allah gobaran zai mutu to gobara ma zikiri ina maganin ta balle kafiri balle munafiki lokacin da aka fito makka manzo Allah ya shigo makka akwai Abdu- a- abdullahi bin rawaha wani jarumi ne sai ya wuce gaba annabi na zuwa ya wuce gaba ya kafa kai yana cewa ban kallu banil kuffaru an an an yaminihi go an sabilihi ne go kallu banil kuffaru an sabilihi al yawma yukum ala tanzilihi go darban yazidul hamu an maqilihi yana ina ya kafa kai ya ce kafirai ku bada wuri ku ja ku bada hanya ga annabi muhammadu nan kamar yanzu misali idan aka ce ga wani shehu ko wani babban malami yana zuwa sai aka samu wani zakiru ko wani majihu ya wuce gaba ina raira baitin baitin yabon manzon Allah ko yana ishirini ishirini ago fa asni alayhi bis fasahi wa bil haya wa bi sabri yawmun zati in kunta musniya ina raira yabon manzon Allah saboda ga wani babban bawan Allah masoyin annabi na zuwa ba ana samu ana samu haka ko to wannan wannan sahabi yana rera wannan baiti manzon Allah yana zuwa sai sai bi umar yace Abdullah ibn Rawaha a haramin Makka a gaban manzon Allah kana waƙe sai annabi yace da sai bi Umar da'hu ya Umar dale shi yayi abin da yake yin nan ya fi cibiya sa miki da rauni a cikin zuciyar kafirai da haka duk mutumin da ya ji ana zikirin Allah ya ji ran shi na ɓaci ya ji yana jin haushi ya ji baya jin daɗi to kar ya yi wahala shi munafiki ne munafiki ne kaɗai za a zo ana zikirin Allah ko ana yabon manzon Allah zai ji ran shi yana ɓaci amma mumini ba za a ga ya tashi ma ya je yana manni kamar yadda ya faru da manzon Allah akwai Hassan go mawaƙin nan na manzon Allah annabi yakan sa musu bambari a cikin masallacinsa ya hau yana yi wa Allah yabo yana yabon manzon Allah yana yi wa kafirai zambo wata rana har sai ji Umar ya tashi yana faɗa sai ke cewa kuntu unshitu wa fi wa fihi man huwa khairun minka na kasance ina rera baitoci a cikin masallacin nan alhali wanda ya fi ka daraja a wurin Allah yana cikin masallacin wato manzon Allah wata rana annabi ya sa musu mambari ya hau yana yi wa kafirai zambo yana yi wa Allah kirari yana yaban manzon Allah ina tambama annabi Muhammadu sai manzon Allah ya tashi ya cire rada'in da yake kafadar sa ide iya ba masa yasa kuke gani sirri ne in dai aka ce an zo ana ana ko maulidi ko ana wani taro da ya shafi addini aka samu wani madihi ya zo yana yaban manzon Allah za ka ji kana zaune amma zuciyarka tana wani irin raurawa za ka ji kana wani shida za ka ji kana wani irin irin wani irin ruri a cikin zuciyarka na jin daɗi ana yaban ana yaban wanda ya fi komai a wurin ka duniya da lahira waye wannan annabi muhammad to sai kuje gani maulan mu shehu ibrahim ya zama ko kana san shi ko ba ka san shi ba yadda za ka yi me yasa ya runguma yaban annabi وإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فداها حبيب الله من غير ما وما فوقتي وساءتي سرمت لذكره صلاة ومدها منه قد صرت جيلما جيلما دين يا ذا قاسم جيلما ba ɗan Najeriya ba ne, ba bafulatani ba ne, ba mutumin birni ba ne wa, ba alago ba ne, ba dukun ba ne, ba igala ba ne, ba bane ba ne ba ne na faɗa ai. ba da yarbe ba ne ba in yamur ba ne ba ba kade ba ne a tsara masalla ya kuri dan san idan ne amma da Allah waye bai san shi saboda me ya so manzon Allah kuma kowa ya so annabi dole a so shi za ku je gani idan aka zo ana yaban annabi sai ka ji zuciyarka tana raurawa ko da baka tashi ka ka rausaya ba sai ka ji zuciyar tana tana raurawa Allah ya ba mu albarkar manzon Allah da haka anan Allah ya ce idan kun ƙara sallah fazkurullaha ku ambaci Allah ku ci gaba da zikirin Allah zikiri yana maganin kowane irin damu kowane irin damu idan muka dubi annabawa guda uku ne zuwa hudu akwai abin da Allah ya ba su mu ma Allah ya ba mu farko annabi Musa lokacin da aka aje lokacin da ya aje fandanshin nan ta zama matijiya ko zai gudu Allah sai la ta khaf innaka antal a'la go karka karka abin karka ji tsoro kai ne a sama sai mu ma can gaba ayan gaba wala tahinu wala tahzanu wa antum la'aluna in kuntum me in kuntum mu'minin kaga mu an ce karbu ji tsoro mu ne a sama shi ma an ce shi ne a sama sannan ko qur'ani Allah ya ce wa kallama Allah Musa takliman go mu kuma mu kuma al'umman annabi sai Allah ya ce mana fazkuruni azkurkum ya ce wa annabi ibrahim wattakaza allah ibrahim mai khalilan mu kuma sai ce mana yuhibbuhum wa yuhibbuna ya ce wa manzon allah wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda mu kuma sai allah ya ce mana radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabba duka wannan albarkacin annabi muhammadu haka in ku ƙara sallah ku ambaci Allah iyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubikum ko kuma a gide haka a sai zikirin Allah ba shi ba shi da lokaci zaka yi zikirin Allah a tsaye zaka yi zikirin Allah a zaune zaka yi zikirin Allah a gide kowane lokaci ka ambaci Allah shi ba shi da time sallah akwai time da inda zai gaya mana cewa a fa'idar manantin go faƙi mu ne faƙi mu sala in kun samu natsuwa to ku tsaye da sallah ku yi sallah cikin natsuwa inna salata ko lalle sallah kana ta kasance adal mu'minina akan mu'minai kitaban mawqutan wato wajibi ne wanda Allah ya yi wa lokaci lokacin azhar da lokacinsa azhar la'asar da lokacinsa magruba da lokacinsa isha da lokacinsa subahi ma haka amma shi zikirin Allah ba shi da lokaci ko kana kwance ka ambaci Allah ko kana zaune ka ambaci Allah ko kana tsaye ka ambaci Allah da daddare ne ka ambaci Allah da rana ne ka ambaci Allah da Allah ta fi kawo lissafin waɗanda suke da mataki mataki a wurinsa a lahira sai Allah ya sanya ‘yan ƙololi can ƙololi su ne masu zikirin Allah innal muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات هواني تلكينا كم قولوا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata haka ba ce can an ce wal inal muslimina ba ce kafiran ba wal muslimati ba ce kafiran ba haka ka bi wal zakirina Allah kasiran saboda ayan da Allah ya magana a ambace shi ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran qalilan yace a'a kasiran amma da Allah zai kawo sifan munafiqai sai ce wala yadhkuruna Allah illa qalila to shi sa hadisi manzo Allah yake ce uzkurullaha hatta yaqulu almunafiquna innakum wara'un wa fi riwayatin uzkurullaha hatta yaqulu innakum innakum majnun majnun ita ku ambaci Allah har munafiqai su ce ku wannan zikirin naku na riya ne zikiri ka yi a zuciyanka ma sai ka fito cikin jama'a kana ma Allah Allah Allah ka yi a zuciyanka mana to duk wanda ka ji ina faɗin wannan wallahi munafiki ne bai san zikiri ne duk mutumin da ka ji ana zikirin Allah ya fito yana suka su wa'annan sun fara kenan ta su damu mutane ka ji wani zikiri ne damu ayya ka yi hakuri akwai damu yana nan yana zuwa za ka je kabari za ka haɗu da damu damun ma hadda fura furan ma hadda ruwa za a dama ka cikin kabari ta haka Allah ya tashi maganar zikiri bai cewa ayi kaɗan da yawa yake cewa ayi wazzakirina Allah kaseeran wazzakirati sannan ya ce ne a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ka sa mu cikin masu ambatan Allah da yawa to za mu ajiye nan sai kuma gobe Allah ya kai mu za mu tashi ayan gaba fatan amma da baka yi daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ya fi mana tambaya ne? To, in ne ma'ana ne ku? To, mu
Yake cewa malami ne na ya ce shi ne ya je umara. Ya yi niyya, ya yi niyyar tsawafi daga Madina zuwa Makka. Sai kuma aka sake kwaɗaita mishi cewa da ya sake yin niyya daga maka a ya dawo jidda ka kuma ya kuma yin niyya ya kuma yin niyya ya kuma yin ya kuma yin ya kuma yin niyya na ya kuma yin niyya ga waje a masallacin na na Fatima radiyallahu ta'ala anhu akwai laifi to shi mai tambaya mai fahimci ma bai jike ga gaba ɗaya ko shi umra in za ka je umra ko aikin hajji in dai kana madina ne garin manzon Allah yake yawanci alhazai ana fara ajiye su a madina to in za ka ɗaura niyya na aikin hajji ko umra za ka ɗaura ne a miƙatun mutanen madina shi masallacin aisha miƙatun mutanen makka ne wanda ka cikin makka ne idan zai yi umra ko zai yi aikin hajji zai abu na umra dai tukuna dai zai fita ne ya je wannan masallacin anan zai je ya yi wanka in ya yi wanka ya ɗaura harami sannan akwai masallaci a wurin ya shiga ya nafila raka'a biyu yadda manzon Allah ya sunnanta raka'an farko bayan fatiha kulya raka'a na biyu bayan fatiha kul huwallahu sannan sai ya shiga cikin mota ko ya hau abun hawa amma da yake yanzu ba jakuna ba ba dawakai ko sai dai motoci to yadda ka shiga mota ka zauna direba ya ya soma alama zai tafiya to lokacin zaka daura niyyar da zaka yi labbaika umratan ko kuma allahumma inni nawaitu umrata Allah na daura niyyar umra in baka iya a larabci ba zaka iya zaka yi da Hausa ko da yaran da yake ka iya sai ka daura niyyar umra in kai dan Makka ne amma idan ka tafi ka je Madina in zaka bar Madina to zaka daura harami ne a miƙatin da manzon Allah ya daura kuma ai abu mai daɗi ne ma a ce kayi inda annabi ya yi ko to daga can miƙatin ina cikin madina ne ma yanzu ina cikin garin madina ne yanzu matsakanin madina da makka kilomita ɗari hudu da wani abu ne sannan sai ka shiga ga wurin wanka ga sunan birjib ga sunan sai ka shiga akwai ɓangaren maza akwai ɓangaren mata sai ka ka yi wanka wanka irin na janaba amma da niyan wanka na aikin hajji ko umra sannan idan ka yi wanka sai ka ɗaura harami shi ne farjalle sannan ka yafa harami shi ma shi ne bayafin da ja'i kenan go sannan sai ka fito kuma a yayin da ka yi wannan abin da ka sa wannan harami a wannan lokaci ba a yadda ka yanke kumba ba ba sa turare ba aski komai da mutum zai iya yi da an hana in mutum ya ɗaura harami ya zo yanke kumba ko ya yi aski ko sa turare to zai yi akwai tara guda uku ko ya yi azumi kwana uku ko kuma ya ciyar da mutum shida kowanne ka ba shi riyal ɗari ɗari kenan ko kuma hamsin hamsin kuma riyal hamsin kowane riyal ɗaya a yanzu kuɗin najeriya ɗari biyu da talatin da biyar ne yanzu to kai da samun ɗari da talatin da biyar sau ɗari ai na da yawa ko ko kuma ka yanta ku yanga abin da kai fidiya kai kayan ba yanta ku yanga ba kai fidiya ka yanka dabba to amma in mutum ya sa haramin nan to daga lokacin zai zai zai kama ka abu talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik har ya shigo maka yana tafiya yana yi in ya gaji ya huta in ya ji bacci yayi baccin sa amma in ya zo zai shiga wurin dawafi dole zai yi alwala domin alwala ba ba a yi dawafi sai da sai da alwala to ba a daura niyyar dawafi sai ka shiga wurin dawafi tukuna na ji ya ce wai ya dauro niyyar dawafi ba ba daurawa daga can sai ka shigo cikin haramin maka tukuna ka zo ga ka a cikin filin wurin dawafi zaka mai da ka'aban ya koma gefen hagunka nan kuma gefen damanka zaka bude kafaɗanka nan na dama don dalili lokacin da manzo Allah ya hijira da zai dawo fatahu makka a umran rawuwa kai su quraishawan makka sun fito kallo wai su ga yadda sahabban annabi suka rami to shine sai annabi ya ce kowa ya bude wannan gefen kafada su ga cewa sahabbai kosassu ne suna koshe kuma dawafi guda uku na farko a cikin guda bakwai din nan a yi sassarfa shine kaman jogilin haka duk mutumin da yana tafiya yana jogilin ai ka san lafiyayye ne ko ba mara lafiya ba ne to da haka shi dawafi ba ɗaurin niyyar shi daga daga miƙati ana ɗaura niyyarsa ne bayan an shiga wurin dawafi maganan kuma masallacin Aisha wanda yake cikin maka ne idan zai yi umra zai je masallacin da aka aka gina a yanzu masjidu Aisha tan'im kenan mun bayyana ko amma wanda yake Madina in zai taso daga madina akwai miƙatin mutanen madina a nan manzan Allah shi ne zo ku laifa Allah ya muku dalili Allah ya muku dalili wanda bai taɓa zuwa wannan wuri ba Allah ya muku dalili alfarman annabi Muhammadu mu kuma Allah ya sa mu koma wannan wata da muke ciki bayi da Allah yake yantawa Allah ya sa mana ciki Allah ya kiyashe mu ishin ruwan banza Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya karɓi karance karancenmu Allah ya karɓi addu'o'inmu wannan kuma zafi da ake ciki Allah ya sa mana ni'ima Allah ya ba mu imami albarka Allah ya ba mu imami albarka magabatan mu da su gabata shehunan mu malaman mu iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu shi kuma shugaba namu na musulmi na wannan jiha Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya bukatun shi na alkhairi Allah ya biya masa mu ma namu na alkhairi Allah ya biya mana abin da yake jin tsoro na sharri Allah ya tsare shi kuma abin da yake jin tsoro ubangiji Allah ya tsare mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ما أن نور حدوكي من موجة زيارة الله يقارب منشي يد أخذوا لا شيء الله يساء قوم بلا لا شيء دكا منا الله يمد مبدا جمو لا شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام من المرسلين والحمد لله رب العالمين na zan yi wurbe yau shida ya wuce ba al'arama Allah dai